أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicce mu ya nuna mana yau ɗaya ga watan Ramalana wanda ya zama sa asabar biyu ga watan Efir hijira 2022 za mu fara tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na juma'a na fadukwai wanda ainihin maulanmu shehu kamilu ke shugabanci a yau wannan rana muna nuna godiya ga Allah subhanahu wata'ala ga masarautun mina da sauransu musamman wanda ya ɗauki wannan nauyin tafsiri shi ya ɗauka wancan bara kuma shi ya ɗauki wannan nauyi Allah ya saka mashi da alkhairai Allah ya saka mashi da alkhairai duk abin da yake nema na alheri Allah ya bashi abin da yake jin tsoro wanda ya sani da wanda bai sani ba Allah ya nisanta shi da shi wannan ƙasa namu da muka samu kanmu cikin rashin tsaro ya Allah muna roƙonka albarkacin alkur'ani albarkacin watan ramalana albarkacin tafsirin nan da za a yi Allah ka kawo mana zama lafiya Allah ka kawo mana zama lafiya maulanmu shehu kamilu ya umarci dukkanin musulmai a cikin wannan watan ramalana mu yawaita istighfari mu yawaita istighfari mu yawaita salatin annabi mu yawaita hailala Allah zai fitar da mu cikin wannan ƙaimi da muka samu kanmu Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka kawo mu Najeriya zama lafiya Allah ka kawo mu Naija zama lafiya Allah ka kawo mu Mina zaman lafiya baki da dukkanin abin da muke bukata na alkhairai Allah ka biya mana yanda muka fara a tafsirin nan lafiya Allah ka nuna mana karshen shi lafiya cikin koshin lafiya albarka annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama za mu fara za mu mika wannan zama ga ainihin na'ibin wannan masallaci ya bude mana taro da addu'a a shai malam zakari bismillah على النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم الفاتح لما أقول لك والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطهم إدار العظيم yadda za su mu wannan karatun daga farkonsa Allah tabaraka wa ta'ala ya sa a yi karatun nan tun daga farkonsa har ƙarshensa shi kuma Allah Allah ya ƙara masa lafiya Allah buɗe kirjinsa mu kuma Allah ba mu ikon sauran abin da za a faɗa Allah ba mu ikon aiki da shi جاه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أرخسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أدل الله ومن يدلل الله فلن تجد له سبيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتادفي بنظرة تأتي لنا بالظفر الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه وما نصدق من الله حديثا وما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تعدوا من أضل الله ومن يرد الله فلن تجد له سبيلا alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake raya mu ya nuna mana wannan shekara mai albarka a wannan rana ɗaya wato ga watan tara shine watan ramadan hijira ta 1443 ranar asabar wannan rana ta yi daidai da can hijiriya nan biyu ga watan hudu wanda wato 2022 shine wato 2022 miladiya ta wannan shekara da Allah ya kawo mu don wancan mun tsaya a cikin suratun nisa'i aya na tamanin da biyar a yau Allah ya kawo mu za mu ci gaba da wannan karatu za mu tashi aya na tamanin da shida to jama'a wannan karatu dai muna yin shi ne saboda wato ainihin ƙara amfanar da musulmai da jawo hankula na musulmai a kan kula da abubuwan da Allah yake faɗi a cikin wannan littafi mai girma domin kuma Allah sai na cewa khairun nasi manyan fa'un nasa to wannan shine sirrin wannan karatu da fatan Allah zai ba mu zaman lafiya da dalilin wannan karatu Allahu la ilaha illahu la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi yace Allahu wannan Allahu ismul jalala ne sunan Allah ne shine ismul zati wanda la ilaha illahu ba wani sarki a bauta da gaskiya sai shi la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi Allah nan wallahi shine zai tara ku ranar tashin kiyama wanda babu kokonto a wannan rana za ta zo Allahu alamun ismul alam alal jalala kan jalala la ilaha illahu babu wani sarki abota da gaskiya sai shi wallahu la yajma annakum min quburikum ila yawmil qiyama Allah zai tara ku daga kaburburan ku zuwa ran tashin kiyama la raiba fi ai la shakka fihi babu kokonto a ciki a kasama tabaraka wa ta'ala annahu la budda ay yajma ana yawmil qiyama Allah ya rantse yace la yajma annakum wallahi zai tara ku ya rantse zai tara mu ranar tashin kiyama bayan ya tara mu sun ma yafriquna fariqun fil janna wa fariqun fil sa'ir zai zo ya raba mu biyu bayan wannan taro taro na yawmul mahshar sannan kuma sai a rabu biyu wasu kashi yan aljanna ne Allahumma ja'alna minhum wasu kuma kashi yan wuta ne na'udzu billahi minhum wa yawma taqumu sa yawma izin yatafarraqun Allah ya faɗa ranar tashin kiyama zai tsaya a wannan rana za ku rabu wa fariƙun fi maƙari sidikin inda malikin muƙutadir shawai ce wasu kuma suna cikin wato fadar Allah fadar Allah shine maƙari sidikin mazauni na gaskiya inda malikin muƙutadir fadar Allah kenan Allah tabaraka wa ta'ala aksara min zikiri le da wal abda ila kasar zikirin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya yawaita daga cikin ambatonsa yana kiran bawa ya yawaita zikirin Allah ya yawaita fala budda min zikirillahi bil lisani awwalan shi ce ba makawa ayi zikirin Allah da harshe farko kenan farkon mataki harshen kai yayi ta zikiri yayi ta zikiri summa zikir bil qalb sannan samu zuciyarka nayi summa zikir bil ruh sannan zikiri da ruhi fa inda zalika yastagriqu wujudahu wujuda ma shiwa yastagriqu wujuduhu wujuda ma shiwa a lokacin da yake zikiri da zuciya yake wato zikiri da harshe yake da zuciya yake da ruhi to a wannan ya kai wannan labul sai ya zama duk halitta sun istigiraki samu sa baki daya ta yi istigiraki a cikin samuwar waninsa fa yafnal abdu wa yafnal wujud bawa ya yi fana'i wujudin ma samun duka baki daya ta yi fana'i waya sulin tauhidil haqiqi sai tauhidi na gaskiya ya tabbata wal hayatul abadi da rayuwa na har abada to abinda Allah ke nufi kenan ya ce la yajma annakum ila yawmil qiyamah alkiyamatu ala salasi maratib shau ya ce kiyaman ma hawa uku ne akwai sugura akwai usda akwai kubura akwai kiyama karama akwai kiyama na tsaki akwai kiyama babba fasugura kiyama karama shine mautul insan mutuwar mutum in mutum ya mutu man mata faƙar kamar kiyamu wanda ya mutu lallai kiyamarsa ta tsaya kenan wal usda na tsakiya shine mautul jami'ul halaik mutuwar dukkan halitta bin nafatul ula a lokacin da aka yi hura na farko wal kubra wato ainihin kiyama babba shine basul halayi ta daban halitta wa hashiruha da tara ta ila yawmil qiyama bin nafati saniya da hura na biyu tsakanin na ɗaya zuwa na biyu an ce shekara arba'in ne a ƙasama annahu labudda an yajma al halaik Allah ya yi rantsuwa cewa ba makawa zai tara halitta wa wa idza jama'ahum idan ya tara ya tara su labudda an yafruqahum ba makawa kuma zai zo ya raba su fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir wani kashi wato yan aljanna wani kashi kuma yan wuta wa fariqun bi maqadi sidiqin wani kashi kuma suna mazauni na gaskiya inda maliki muqtadir fadar Allah kenan wa man asdaqu min Allah hadisa ai ba mutum daya wanda yafi Allah gaskiyan zance babu wannan Allah ya bamu labari ne kuma ya ce to fa shi fa labarinsa ba ƙarya fa ba wanda ya fi shi gaskiyan zance kaulan hadha khabrun ja'ana min Allah tabaraka wa ta'ala labari ne da ya zo mana daga Allah sai ya ce wala ahada asdaq min Allah hadisa ba mutum daya da yafi Allah gaskiyan zance kullu muhaddisin ya tadarraku shakku ila hadisi duk wani mai zance ko kwanto na shiga cikin zancensa hal haqqun am kazibun za tsaya na kokonto wannan zance da ya ba mu gaskiya ne ko ko ƙarya ne illahu tabaraka wa ta'ala sai zancen Allah shi kadai ne kokonto bai shiga da ka ji zancen Allah kawai ka tabbata haka ne gaskiya ne ya ratsa zuciyarka gaskiya ne ba hadisuhu la ya tadarruqu ilaihi shakkun zancen Allah wani kokonto bai shiga cikin shi bal huwa haqqun gaskiya ne walidhalika zakara don haka ne Allah ya ambata annahu asdaqul qa'ilin yace shine mafi gaskiyan masu zance waliza warada bil hadis ya zo a cikin hadisi ya qulu Allah tabaaraka wa ta'ala Allah yace kazaba ibn adam dan adam ya karyata ni wama yanbaghi lahu ay yakzibani bai kau kamata dan adam ya karyata ni ba inji Allah washatamani dan adam ya bace ni wama yanbaghi lahu an yashtamani bai kamata dan adam ya bace ni ba fa amma takzibuhu iyaya karyatawan da dan adam ya mini fa qawluhu lan yu'idani ba'da al-maut wanda ya ce Allah ba zai mai da ni ba bayan mutuwa wai bayan na mutu Allah ba zai sake ta da ni ba kasan kafirai haka suka ce bayan sun zama kasusuwa rufatan inna lama ba'usu da halkan jadidan suka ce su ba shaidu da wannan ba to wannan ya karyata ni inji Allah wannan dan adam ya karyata ni wa ana ibtada'atu kuma ni na kirkire shi fa wal i'adatu ahwanu min al ibtida wato maidawa ai ya fi kirkira sauki ko a'a to kirkira nayi fa yanzu maimaitawa zan yi kuma maimaita ya fi sauƙi wa amma shi ta mahuli amma bacin da ɗan adam ya mani fa ƙauluhu zancensa da ke cewa ita kaza Allahu wa ladawai Allah ya rike da subhanallah wannan ɗan adam kamar ya zage ni ne wa ana wahid al ahad samad lam alid wa lam ulad ni ne makaɗaici guda ɗaya abin nufi da bukata wanda ban haifa ba ba a haife ni ba wa lam yakul li kufuwan ahadun ba wani mutum ɗaya da ya zama kishiya gare ni fama lakum fil munafiqina fi'atayn ya ku mutane me yasa me ku ne kuka kaso kashi biyu a cikin sha'anin munafikai lamma raja annasu min uhudin kenan da mutane suka dawo daga yakin uhud wa hammu bil luhuqi bil kufari suka yi nufin ruskuwa da kafirai ukhtalafa nasu fihim shi mutane suka saba cikin munafikai fa qala fariqun naqtuluhum wasu jama'a suka ce mu kashe munafikan nan duk a huta wa qala fariqun suka ce la la fa minhum man qala daga cikin suka ce kufarin munafikan nan kafirai ne wa minhum man qala laysu bi kuffar suka ce ba kafirai bane to shine Allah yake fice fa malakum ma sha'anukum me sha'anunku sirtum kuka zamo fil munafiqina fi ataini firqataini kuka zama jama'a kashi biyu a sha'anin munafikai wallahu arkasahum bima kasabu ku rabu da su Allah shine zai sakanka rantahum zai maida masu bima kasabu abinda suka aikata min al-kufr wal ma'asi na kafirci da aikin sabo inna Allah ta'ala inna Allah tabaaraka wa ta'ala qaddara alaihim Allah ya qaddara ay yarji'u min al-jihadi za su dawo daga jihadi wa yalhaqu bil kafirin za su rusku da kafirai bi sababi kasbihim al-kufr saboda sun wato aikata kafirci wal isyan da aikin sabo eh so Allah ya ce to zai hada su wato sun riga sun hadu da kafirai wacce wata a ce inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannama jami'a Allah zai hada munafikai da kafirai a jahannama baki daya a wata aya ma ta ce wato innal munafiqina fi darakil asfali minan nari munafikai suna can gidan ƙasa na wuta gidansu can shine na ƙasa munafinci bai da kyau a turiduna an tadu man arzalillah yanzu kuna nufin wato ku shiryar da wanda Allah ya batar ai ta uduhu min jumlatil mutadin ku mai da su cikin jumlan shiryayyu wa man yuridillah duk wanda Allah ya bashe shi falan tajida lahu sabila ba za ka samu tafarki wato ainihin na shirya gare shi ba dariqan ilal huda na'am waddu
ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نسيرا
ولو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا شنو؟ فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا آه الله سبحانه وتعالى يتي ودوا لو تكفرون كما كفروا شو ba abin da suke guri kullum wai suna gurin ina ma ku ma ku kafirce kamar yadda suka kafirce gurin suke nan fa hum kafaru don su sun kafirce wa tamannau kufrakum kuma tamannau kufrakum suna gurin kafircin ku ne fatakununa sawa ku zama ɗaya da ku da su antum wa hum sawa fil kufra wajen kafirci kenan don haka Allah ya ce fala tattakizu min awliya kar ku riki wasu masoya ko majibinta lamari daga cikin su tuwaluna wanda za ku rika jibintan su wa in azharul imani ko da sun bayyana muku da imani domin imanin ai bai shiga zuciyarsu ba hatta yuhajiru fi sabilillah har sai sun hijira wato saboda Allah wato hijratun sahihatan hijira ingantacciya ta haƙaƙa imanahum wata ke tabbatar da imanin su kanatul hijira shar'an fil iman a da can fi bidatul islam kenan a farkon musulunci ta hijira sharadi ne na imani duk mutumin da bai hijira ba a farkon musulunci ya koma makka to imanin shi bai cika ba faman idda al iman wa lam yuhajir ba'da al hijratir rasul fa huwa kadhibun duk wanda ya da'awan cewa shi mai imani ne alhali bai hijira ya je inda annabi ya je ba can madina to wannan wannan wannan a hijirar shi shi mai ƙarya ne ata nusiya har aka shafi aka shafi wannan wannan aya bi fata bi fata makka kenan bi qauli sallallahu alaihi wasallam hijrata ba'da al fath dan manzo Allah ya ce babu hijira kuma yanzu bayan fatahu makkata almunafiquna ikhtalafa wato ainihin almuslimuna fihim su munafikai musulmai sun sassaba a cikin lamarin su fa ba'dhum qalu innahum kuffarun wasaje suka ce kafirai ne wa ba'dhum yaquluna innahum muslimun wasaje suka ce munafikai musulmai ne wallahu arkasum bima bima kasabu kar ku damu Allah zai maida musu abinda suka aikata yi sakamakon aikin da suka yi ai sakamakon aikin da suka yi Allah zai maida musu shine bima kasabu inna Allah tabaraka wa ta'ala huwa allazi raddahum ila al-kufr Allah shine wanda zai mai da su zuwa kafirci fa kana al-amal haqiqatan min Allah tabaraka wa ta'ala aiki duka na haqiqa daga Allah ne iz huwa al-khaliqu lil-abd domin Allah shine ya halicci bawan wali af'alihi shi ya halicci ma ayyukan amma wa majazan min al-abd majazi ne a ce bawa yayi aikin amma dai haqiqa Allah yayi ko min huna iftara katil firqatani to daga nan ne aka samu kashi guda biyu na jama'a sun rabu biyu akwai jabariya akwai kadariya su jabariya ya kuluna suka ce lafiya da abda asalan wai shi bawa bai da wani aiki nashi na kanshi duk abin da na Allah ne kawai fa kullul af'ali af'alu Allah tabaraka wa ta'ala inji su jabariya kenan duk ayyuka na Allah ne fa idan laysa alal abdi zambun wala sha wai kenan bawa bai da wani zunubi to ina ma zunubi tunda sun ce komai na Allah duka komai yayi Allah ne li'annahu la amila lahu domin ba wani aiki tare da shi warallu sai suka bata li'annahum aqsadu at-takalif asqadu at-takalif domin sun sare da takalifi irin wato irin su sallah azumi zakka da Allah ya ce ayi su sun sun sare wal qadariya suko qadariya kuwa firqatul qadariya qalu suka ce innal abda khaliqun af'al wato khaliqun af'alahu wai bawa shi ya kirkire ayyukansa da kanshi al'abdu qadirun ala an yahluq af'alahu shi bawa yana da iko ya halici ayyukansa fala mada halillahi ta ba wani mashiga ga Allah fi af'alil abdi ayyukan bawa to su ma fa kafaru bi nisbatil fi'li ila ghairillah su ma suka kafirce saboda sun danganta aiki ga wanda ba Allah ba amma ahlus sunna aka zo bi jabrin sagirin she suka riki wato jabru karami ya kulu da suka ce inna Allah tabaraka wa ta'ala a kadara na alal kasabi Allah shi ya kaddara mu akan aiki falana al kasabu wallahu yahliqu al amala inda al kasab kaji kaji su abinda ahlus sunna suka ce Allah shi ya kaddara mu yi aiki dan haka muke yin aiki amma Allah ya halicci aikin a lokacin da muke aikata shi to kaji nasu kenan ahlus sunna wal arifuna su ko masana Allah jama'u baina aqidatai firqataini zalataini sai suka hada tsakanin aqidan nan na na batattun nan guda biyu fata dau ila sawai sai suka shiryu a bisa tsakiyar hanya an gane fa ma haqiqatan la yarawna al fi'la li ghayrillah su haqiqa arifai ba sa ganin aiki ga wani Allah wa haza laysa bi jabariya indahum su ba jabariya bane wajen su bal bil mushahadati wal iyan wajen mushahada da gani da suka yi la fa'ila fil wujudi illa Allah ba wani mai aiki a halitta baki ɗaya shi Allah tabaraka wa ta'ala wa ma zalika tare da haka zahiran ya takallafuna al'amal suna kallafa wato ayyuka saliha na kirki wa yajtanibuna al'amal asayya suna nisantan ayyuka miyagu ka annam halikuna amalahum kamar su suka kirkiri ayyukan amma fa aharaju natija sai suka fitar da wata natija bainal hasalataini tsakanin wato ɗabi'u guda biyu shine min bayna farsin wa damin aharaju labanan halisa sun fitar da nono tatacce tsakanin tumbi ko tsakanin tumbi da kayan ciki sun fitar da me sun fitar da wani wani wani abu madaidaici siratin siratin mustaqim Allahu tabaraka wa ta'ala nasaba al-fi'l taratan ila nafsi wani lokaci zaka ji Allah ya danganta aiki zuwa kansa ne wa taratan ila ghairihi wani lokaci ya danganta zuwa ga wani domin wata aya na cewa qul yatawaffakum malakul mauti allazi wukila bikum mala'ikan mutuwa shine zai ɗauki rayuwarku wanda aka wakilta shi gare ku kaga dan shine ke kashewa amma ya wakilta aikin wajen wa mala'ikan mutuwa amma wata aya kuma sai ka ce Allahu ya tawaffal anfusihina mauta Allah shi ke karɓar rai lokacin mutuwar ta ko to kaga an an cire mala'ikan al'imatatu haqiqatan min Allah kashewa na haƙiƙa daga Allah ne tabaraka wa ta'ala wa yasu amara malaka bijiran da ya umarci mala'ika an gane bi ne eh lokacin da ya umarci mala'ika bi tanfizi bi tanfiza hazal amr da zartar da wannan umarni to don haka fa ba sharahul malaku she mala'ika ya rungumi aikin fa kana al malaku huwal mutawaffa sai ya zama shi mala'ikan shine mai karbar rayuwa wal mutawaffa hakika huwa Allah tabaraka wa ta'ala wal mutawaffi haqiqa mai cikawa mai karbar rayuwa na haqiqa shine Allah tabaraka wa ta'ala wal abdu ailan lamma kalakahu Allah lokacin da Allah ya halicce shi wa tajalla fi ya tajalli a cikin sa jala fi quwwatan wa aqalan shi Allah ya sa mu bawa karfi da hankali da ilimi wa tamyizan da rarrabe abu ya kadiru ala an ya katashiba amalan saliha yana da iko ya aikata aiki na kirki wa yastani yi amalan sayya ya nisanci kuma mummunan aiki wallahu tabaraka wa ta'ala huwa al-mutawalli lil hal shine mai jibinta ga halitta eh hada shine mai jibinta ainihin ga halitta hada huwa siratul mustaqim wannan shine tafarki madaidaici man qala innal fi'la lillahi tabaraka wa ta'ala faqad sadaqa wanda yace aiki na Allah ne yayi gaskiya wa man asnada al-fi'la ila fa'ilihi majazan wanda kuma jingina aiki zuwa ga wanda ya aiki wannan majazi ne fa innal qur'ana daga misla hada domin Qur'ani ya zo da irin wannan a turiduna an ta'adu mana a ralallah kuna nufin ku shiryar da wanda Allah ya batar to ka gani ya danganta zuwa gare su Allah tabaraka wa ta'ala huwa allazi aralla man ralla shi yake batar da wanda ya bata ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ya kul manzo yana cewa inna Allah ba'asa shaydana mazidan Allah ya aiko shaydan ya zama mai kawacewa walaysa ilayhi min al-ilali shi amma bai da komai na batar da wani wa ba'asani da'iyan ni kuma Allah ya kone zan mai kira ilal huda zuwa ga shari'a wa laysa ilayya min alhidayati shay'un banda komai na shiryawa an gane shine Allah ya ce waddu law takfuruna kama kafaru suna guri ina ma ku kafirce kamar da su kafirce min tamanni ne ay yakuna ahad ahadu kafiran wato fa ka'annahu kafirun an gane kamar ya zama kafiri li annahu ahabbal kufr walau li ayi shaksin wato yana son kafirce ga kowane mutum kenan dan shi ma kafiri ne fatakunu na sawa sai ku zama ɗaya da ku da su fala tattaki zo minu auliya Allah ya ce kar ku riƙi masoya daga cikin su ta wallahu wanda za ku riƙa jibinta hatta yuhajiru fi sabilillah shi sun hijira sun kaurace mu abinda Allah ya hana fa in tawallau idan sun jiwa wa qamu ala bahum alai suka tsaya kan abin da suke ciki fa huzuhum bil asari ku rike su da riba cewa waqtuluhum ku yaƙe su ku kakkashe su asu wajattum duk inda kuka same su wala tattakizu minhum waliyan kar ku rike wani masoyi cikin su wala nasira ko wani mai taimako dan tasiruna bihi ala aduyukum wanda kuke neman taimako da su akan makiyanku to alhamdulillah sadaqallahu alazim a nan ne zamu dasa aya don naga lokaci ya nuna mana kurakurai da muka yi Allah shi yafi a inda muka yi daidai Allah shi ba mu lada Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya zanta kasan mu lafiya shi wanda ya dauki nauyin wannan karatu Allah ya saka mashi da alhairi ya biya mashi bukatunsa wannan ƙasa namu Allah ya yi mana bala'o'a da kunci da tashin hankali da muke ciki a wannan ƙasa Allah ya kawo mana ƙarshen shi Allah ya yi mana albarkan annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan su malamanmu Allah ya saka masu da alhairi eh saboda haka zamu ba shi ya cika mana da addu'a alhamdulillah Allah ya hamsa mana Allah ya hamsa mana mai salati goma ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam صلي على سيدنا الفاتح المحول كل خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى هديه اك قدره ومقداره اللازم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
ana iya sauraron wannan tafsiri na masallacin juma'a fadukwai wanda ainihin sheikh kamilu fadukwai ke shugabanci kai tsaye ta facebook mai wanda ana iya amfani da shi masallacin juma'a fadukwai tafsirin masallacin juma'a fadukwai spelling din fadukwai din shine f a d i k p e ko kuma za a iya kuma samun shi a ainihin zawiyar shek kamilu shi ma fadukwai shi ma za a iya samun wannan tafsiri kai tsaye bayan tafsirin duk wanda ke da wasu tambayoyi ta da ya shafi kan addinin musulunci ana iya turowa kai tsaye in Allah ya yarda za a amsa su akan yadda ainihin tsari na shari'a musulunci ya shimfiɗa. Allah ya ba mu nasara yadda aka fara tafsirin nan lafiya Allah ka sa kare shi lafiya za a kuma saurari tafsirin nan kai tsaye a Christian Radio 91.3 da kuma in Allah ya yarda a ainihin a Prestige FM 91.7 in Allah ya yarda za a dinga sauraron wayannan karatu gaba kida in aka fara karatu na lafiya Allah sa kare shi lafiya malamanmu gaba daya daga kan shi limamin na ibinsa ratibi da sauransu su sheik malam tukur su malam ibrahim yanti zakiru muna godiya ga dukkan lamura kwamiti na wannan tafsiri su ma muna godiya wanda duk ya kawo gudunmawarsa ta kan wannan tafsiri Allah saka mashi da alkhairi mu ma kuma saurara wannan tafsirin Allah sa mu ji mu kuma aiki da amfani da shi kasan gana mu Allah ba mu zama lafiya albarkacin annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam